ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا ترى نيكو عشرين دوكو عشرين دوكو قوتا ذو الحجة في رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da tara haka ne ko? tara ga watan shidda shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hajj karatun da ya gabata mun tsaya daidai aya ta 76 yau za mu tashi kan aya ta 77 Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون Allah ya ce ya ku waɗanda suka ba da gaskiya ya ku masu imani ya ku waɗanda suka yarda su bauta ma Allah shi kadai ibka'u ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada wa'budu rabbakum ku bauta ma Allah mahaliccinku was'alu alkhayra ku aikata alkhairi la'allakum tuflihun tabbas in kuka yi haka za ku rabauta da gidan aljanna Bana Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya mai girma yana umarnin bayan shi masu imani da yin sallah domin sallah a cikinta ake roƙo a cikinta ake sujudu ko ba haka ba to Allah ta'ala ya umarci bayi masu imani da yin sallah amma Allah ta'ala sai yake banci ruku'i da sujada daga cikin sallah daga ayyukan sallah akwai tsayuwa akwai kabbarbari akwai zikirrika akwai zama ko ba haka ba amma Allah ta'ala sai kebanci ruku'i da sujada daga cikin ayyukan sallah me yasa saboda fifikon su saboda darajar su da kuma karfin su su ne galibi sallah din suna da falala akan sauran ayyukan sallah kuma ƙarfinsu ƙarfi ne mai girma a cikin sallah shi yasa Allah subhanahu wataala yake banje su da ambatu wa aqimus salata wa atuz zakata warka'i ma'arrakiina Allah ce ku yi sallah ku yi zakka kuma kaga bayan Allah ya ce ai sallah sai ya ce bi warka ku yi ruku'i ma'arrakiina tare da masu ruku'i nuna ma mahimmancin ruku'i a cikin sallah abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske wani wuri Allah ta ya kira mai mai ce ya maryamu quniti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'i ya ke maryam ki da'a ki kankan da kai ga Allah mahaliccinki ki sujada kuma ki yi ruku'i tare da masu ruku'i wanda yana nuna mana mahimmancin yin ruku'u da sujada a cikin sallah ba wai an ce sauran abubuwan ba su da mahimmanci ba suna da su ma an ba yi su ba ba yi sallah ba kuma Allah ta ce wa qumu lillahi qaniti ku tashi tsaye ku yi sallah dan Allah subhanahu wataala kuna masu da'a da biyayya ga Allah kaga tsayuwa ma cikin sallah wani abu daga cikin ainihin shiga-shigan sallah to amma me yasa Allah ta'ala yake barke su da ambato a nan gurin saboda muhimmancin su ruku'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba ruku'i ku girmama Allah mai girma a ciki ma'ana ku zange cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ma'ana rabbiyal azim wa bihamdihi ma'ana ku faɗi girman Allah cikin ruku'u wa amma sujudu amma sujada fa akthiru fihi min ad-du'a din da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu abinda za mu faɗi cikin sujada mu ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subhana rabbiyal a'la nan ma za mu faɗi daukakan Allah subhanahu wataala amma sai manzo Allah ya ba mu damar cewa mu yi addu'a mu yawaita yin addu'a cikin sujuda domin mi duk wanda ya addu'a cikin sujada to tabbas sai Allah ya biya mai bukatar shi to saboda haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu inda za mu ruku ruku ana yin shi ne ka duka ba tare da ka kai goshin ka kasa ba ka duka ka sa hannuwanka ka rike gwiwoyinka ka rike su dam ka sa haka ka rike haka na ake yi kuma ba ba duka ake yi ka yi haka ba a haka ake yi bayan ka yi haka kanka ma ya haka ka miƙe bayan ka ka shimbaɗa shi haka ma kuma bayan ka yi daidai da kanka ba ka yi haka ba ba ka yi haka ba nan ne bayan ka nan ne kanka ka lomake haka ba sai dai ka yi haka kuma ana so idan an yi rukuyi a natsu wajibi ne ma ba ma wai nusabi wajibi ne in ka ruku kakka taso sai ka nasu ba da yin haka da tasowa ba sai ka ce tube ta balo haka kawai wasu haka suke sallah ba a sallah haka akalla ba kai ce komi ba to yanzu saboda Allah wanda ya haka ya taso mu yace cikin ruku kaga babu natsuwa a ce to akalla ka ce subhana rabbiyal azim kawai ka tashi a wannan lokacin da Allah mai kawai haka ya ka faɗa ji akalla ka yaka ka kai goshin kasa ka ce subhana rabbiyal azim ko kuma ka doka jin ka ce subhana rabbiyal azim ka dasu akalla ka faɗi guda ko ba haka ba ka sadaka ba a yin sallah haka wanda yake sallah haka nan to ba daidai bane Allah ta'ala ya yi kuma sallah yace allazina fi salatihim khashi'un sune waɗanda wato suke natsuwa da khushu'i a cikin sallah to haka ake yin ruku ka girmama Allah subhanahu wataala kuma ka yi shi kamar yanda annabi alaihi salatu wassalam ya koyar da shi haka ma sujada sujada ana kai goshi kasa da hanci muna gane ko da hancin ka shi ma ya taba ya taba kasa kuma ka yi shi ba tare da ka ka game sasannin jikinka da cikinka ba haka ba a yin sujada haka sai ya zamanto larura ne wuri ya matse ba yadda za ka yi to sai ka amma ba haka ba budewa za ka ka raba mi ka raba sasanninka damtsananka ka raba su da jikinka ka yi haka amma ya zamanto za ka kwantata ma wasu to sai ka yi haka ka matse ɗin ya yi in ya buda kai ma ka buda kaga sai ku ta bugun juna to kowa sai ya tsaya daidai jikin shi haka in son samu ne kakka matse ne ka ware in kana sallah kai kadai kuma ka bude sosai yadda za ka sakin sarari yar dabba ya karama ma tana iya zuwa ta shiga ta wannan wurin kamar yadda ya tabbata a cikin sunnan manzo Allah alaihi salatu wassalam to wannan shine shi ma ruku sujuda ba a yin shi da kai goshi kasa da tasowa idan ka kai goshin ka kasa sai ka nutsu kuma kaga saboda natsuwa a cikin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita addu'a ciki to Allah wanda ya haka ya taso me ya fara ballanta na ya tsaya addu'a kaga da ana karantar da mu cewa mu natsa a cikin sallah ina za mu ke ta sauri kaga mutum ya zo an yi sallar farilla ya tashi ya nafila abin kwarai abin kirki ya ba da lokacin shi dan yayi mi dan yayi nafila amma kaga yana tafa gamniya kasa ga sekon 30 ya kare nafila Allah haka ina za ka tafiya ina lahin minti ɗaya da rabi samu natsuwa baka natsu cikin sallah ba mutum ya zo ya yi sallah bai natsu cikin sallah manzo Allah ya ce je ka sake sallah baka yi sallah ba ya kare manzo Allah ya ce ka sake sallah baka ya kare manzo Allah ya ce na ga ya mafa ba haka ake sallah ba ce manzo Allah ni ita na iya koya mana yadda ake sai manzo Allah ya koya mishi to akwai da yawa masu irin wannan sallah sallar kotan kurciya kamar yadda wato tantabaru da kaji suke bi suke tsinta abubuwa haka za ka ga tattattat haka mutum za ka ga wani yana sallah to wannan ba sallah ba ce tozartar da sallah ne wulakantar da sallah ne da rishin sanin kimar sallah tun da haka ce bari ka tsaya kai to wani da farillan ma da nafila da haka yake su duka duk cikin uzuri yake yin sa da sauri kuma ya to ya zanna bakin titi kawai ba abin da za yi ko kuma akwai abin da za ka bi kamata ka irin wannan sallah ba domin yadda ka ba wani abu na rayuwar duniya muhimmanci haka ya kamata ita ma sallah ka bata muhimmanci dan Allah ya yi ka ne saboda ita duk waɗancan abubuwa na rayuwar duniya duk wani su za ka yi amma sallah za ka tayi da ita lahira domin Allah ya ce kai kayi kuma Allah zai baka wannan ladai Allah ya sa mu dace Guda haka Allah subhanahu wataala ya yi umarni da waɗannan wato shika-shikai guda biyu na sallah da ruku'u da sujuda sannan Allah ta'ala kuma ya umarci bayi shi da yin ibada gaba daya ibada sallah ta shiga ko yawa ibada sallah ta shiga a ciki zakka ta shiga azumi aikin hajji umra duk abubuwan da Allah ya sanya mu duk sun shiga ciki wabudu rabbakum da Allah ce ku bauta ma Allah kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma Allah mahalicin ku allazi khalaqakum wallazina min qabl wanda ya halice ku ya halice wanda ke gabanin ku la'allakum tattaqun in kuka bauta ma Allah za ku samu tsoron Allah ku bauta Allah subhanahu wataala ita ce farin ciki cikin rayuwa ita ce kuma maganin duk wata damuwa duk wata damuwa duk wani abin ya dame ka to ka tashi kai sallah ka tashi kai zikirin Allah dai ibada ne ka karanta alqur'ani kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ibadodi ga sana isa daka damuwa ta dame ka dauki dala 100 ka ba wani bawan Allah ka gani faranta ran shi da kai sai kaga Allah ta'ala ya raba ka da wannan damuwa ba ka da kuɗi damuwa ta ishe ka tai likita kai ziyara mara lafiya kai tawassuli ka ce Allah dan wannan ganin mara lafiya da nazo Allah ka raba ni da wannan damuwa ka sha mamaki je ka kai ziyara maka abin nan matattu a cikin kabra kai masa addu'a ka gani irin yadda za ka rabuwa da damuwarka duk ibadodi ga sunan gaba da Allah subhanahu wataala ya yi umarni da su wa budu rabbakum ku bauta ma Allah wanda ya halicce ku ma'ana ku tsarkake ibada da ibadar da za ku yi ku yi ta dan Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce waf'alul khaira ku aikata alheri shi ma daidai ya shiga cikin mi ubudu rabbakum din kuma shi ma alheri ibada ne yayi alheri kuma yana nan kyakkyawan zama da makwabci ko da kai mawadaci ne shi mawadaci ne kai ma'aikaci ne babba shi ma ma'aikaci ne babba kai karamin ma'aikaci ne shi ma karamin ma'aikaci kai talaka ne shi talaka kai malami shi malami almajiri almajiri duk ku aikata alheri tsakaninku kowa ya ba kowa haƙin shi kowa ya kula da kowa sadar da zumunci ziyarar mara lafiya yin sadaka taimaka ma gashiyayi taimaka ma malamai taimaka ma almajirai taimaki marayu taimaki bayan Allah waɗanda suke cikin mawuyacin hali akwai mutane da yawa suna nan ba uwa ba uba a rayuwa suna nan zanne ko mutanen unguwa sun kyale su wanda wannan ba daidai bane sai sun lalace kuma a yi ta cebu a yi ta magana ana kallon su ba taimaka musu ba sakamakon rashin taimako su kuma zuciyar shi ta mutu suka je suka yi sabon Allah suka lalace ku ne mawari su ma Allah sai ya tambaye su da haka hana ku ba ku taya ku nemi halaliyar ku ku kuma sai Allah ya tambaye ku ya haka in ɗayan ku ne ku so kuma a kyale su ba kula da su ba wal yakshal ladina lam taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida to da yawa rishin kulawa rishin tausayawa rishin tallafa ma mutanen da suke cikin mawuyacin hali shi ke kai su ga lalacewa shi ke kai su ga shaye-shaye da zinace-zinace da abubuwa irin na batala na lalacewa sakamakon mutane sun gyale su da irera waɗannan bayan Allah ka taimaka musu ka kula da rayuwarsu in suna iya wata sana'a ka samo musu in suna iya wani aiki ka taimake su ka samo musu wannan aikin domin kada su lalace domin duk lokacin da mutum ɗaya ya lalace to sai an samu akalla mutum goma ya lalace saboda shi a zubo mai zahin nan wala wani ya huce a zuba ciki wala ya ce wa alul khaira ko aikata alheri mana ka ku aikata sharri ko yi alheri alheri kuma kaji kaji abubuwa irin na alkhairi kai salati kai karatun qur'ani kai sadaka kai zikirin Allah kai farilla kai nafila kana ya dalaranka da ibada duk wannan aiki ne na alheri Allah subhanahu wataala kuma ya nuna cewa in kun yi haka la'allakum tuflihun ma'ana Allah kaman ya ce mafarin cin nasarar ku shine ku aikata waɗannan abubuwa idan kuna so ku ci nasara duniya da lahira to sai kun yi ruku'i sai kun yi sujada sai kun tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala kuma sai kun aikata alkhairi sannan za ku samu mi za ku samu babban rabo wanda babu wani rabo bayan shi shine ƙarshen rabo dan adam ba zai taba samu a duniya ba a rayuwar shi abin da ya kai tukuncin da Allah zai mai da gidan aljanna ba za ka taba samun irin wannan ba nan da za ka saba rayuwa mai daɗi rayuwa wa irin wadda ka zaɓa irin wadda kake so bi ishatin radiya Allah ya ce mutumin kirki ya tabbata a cikin rayuwa yardadda ma'ana rayuwar da ya yarda da ita irin rayuwar da kake nema a duniya ka samu rayuwa ba rishi rayuwa ba ciwo rayuwa ba mutuwa rayuwa ba bakin ciki rayuwa ba damuwa ba za ka same ta a duniya ba sai lahira lahira kuma sai ka tsaya kaya abinda Allah subhanahu wataala ya ce ai Allah ya taimake mu to saboda haka babu wata hanya da za ka samun gidan aljanna sai in ka tsarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala ka tsaya kaya abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka ka tsarkake ibadarka ga Allah sannan kuma ka yi kokari wurin amfanin bayan Allah ka yi ma bayan Allah abinda zai amfane su shine amfanin zaman duniya ka yi ibada wadda ba a yi kowa ita in ba Allah ba sannan kuma ka zo tsakaninka da bayi ka zanna lafiya ka taimaka masu ka tausaya masu gwargwaron halinka ba wance sai kana da kuɗi ba ko ba ka da ko dala dole ka yi kyakkyawan zama da ‘yan uwanka dole ka kyautata musu ma'auki ya ce shimfiɗa fuska ta yi shimfiɗa tabarma wadda ka ba ka da tabarma sai ka shimfiɗa ma mutum fuska inda ba ka da tabarman da za ka shimfiɗa mai sakan mai fuska in ka gama da shi sake fuska ko gaisa shi kenan saboda mi abin da kake yawa kenan Allah ya samu dace. To sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bada umarni kuma ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi. Ku bada kokari domin Allah subhanahu wata'ala matukar bada kokarin. Abin da ake yi da jihadi nan da Allah ya ce haqqa jihadi shine bada kokari. A wurin samun wato abin da ake nema. ka ba da kokari don ka samu abin da kake bukata bana ka sha wahala mai kake bukata so kake a duniya Allah ya biya maka bukatunka a lahira so kake Allah ya baka mi aljanna to sai ka sha wahala sai an sha waya kan sha daɗi saboda haka ba da kokari don Allah subhanahu wataala matukar ba da kokari shine mutum ya tashi tsaye ya aikata abin da Allah subhanahu wataala ya umarce shi da aikatawa kamar waɗancan abubuwan da Allah ya faɗa bayan kafin wannan aya irka'u wasjudu wabudu rabbakum waf'alul khaira to ka bada kokari cikin su shake ni sannan kuma ka kira halittan Allah subhanahu wataala ƴan uwanka zuwa ga hanyar Allah udu ila sabili rabbika bil hikma da dukkan hanyar da za ta kai zuwa ga haka din ma'ana ka ba hanyoyin da za ka koyar da mutane addini su ma zamanto masu kokari masu himma masu niyya masu kwazo a cikin addinin Allah subhanahu wataala kamar nasiha kamar karantarwa koyar da su addinin musulunci kamar yaki in ya kama fada tsakanin wa tsakanin musulmi da kafirai da kuma koyar da su ladubba na addinin musulunci da kuma tsawatar da su ba su tsoro da masu gargadi da sauran abubuwa da suka shafi wannan to Allah subhanahu wataala duka yayi umarni da mi ya yi umarni da wannan ya ce wa jahidu fillahi haƙƙo jihadihi sai Allah ta'ala ce huwa jitabakum Allah ta'ala shine wanda ya zaɓe ku mana ya ku musulmi Allah ta'ala shi ya fifita ku ya zaɓe ku a tsakanin mutane a tsakanin al'ummomin annabawa Allah ta'ala ku ya fifita akan sauran al'ummomin annabawa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata haka muka sanya ku al'umma madaidaiciya mafificiya wadda tafi kowa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance mafi alherin mutane da aka fitar da su domin mutane ta'muruna bil ma'rufi wa tanawna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna umarni da aiki mai kyau kuna hana mutane daga mugun aiki kuma kuna ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala shi yasa kuka fi sauran al'ummomi to Allah ne ya zabe ku kuma Allah ya zaba muku mi addini wa rabitu lakum al-islama dina Allah ya ce na zaban muku musulunci shine addinin kuma Allah ya yarda addinin gare ku shine za ku yi Allah ya karba gare ku dokokin Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ya zaɓan maku mafificin littattafai Allah ya saukar da littattafai da dama masu adadi ga annabawa amma sai Allah ta'ala ya fifita alkur'ani a kansu aga Allah ya zaɓan maku mafificin littattafai kuma Allah ta'ala ya zaɓan maku mafificin manzanni wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ta'ala ya ce Allah ya ɗaukaka sashen manzanni da darajoji shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka wannan zabi ne na Allah ka sa kanka cikin musulunci to ka gode ma Allah ka san cewa Allah na son ka dan yana son ka ne yasa ka fahimci addini har kake sallah kake azumi har kake karatun alqur'ani kake sauran ibadodi ka gode ma Allah subhanahu wataala kuma ka sani cewa ba kokarin ka bane zabin Allah baiwa ce kyauta ce ta Allah subhanahu wataala da Allah ya baka kuma duk wanda Allah ya ba musulunci to Allah ya ba shi kyautar da babu kyautar da za ya samu wadda ta kaita ita ce babbar kyauta kuma ita ce kyautar da za ta tsaya tare da kai insha Allah in dai kayi ta dan Allah har gida aljanna amma duk wata kyauta karewa take da ka faɗi ka mutu shikenan ko rabu ta zama ta wasu ba ta kama amma kaga addini naka ne Allah ya aje maka ladarka ranar alkiyama Allah zai mika maka yace kuma tukuicin ka kan wannan lada shine mai gidan aljanna ina malaiku ku rakka shi cikin girmama ku kashi aljanna yawma nashurul muttaqina ila arrahmani wafda Allah ya ce ka tuna wa mutane ranar da zamu tattara masu tsoron Allah a tafi da su zuwa aljanna suna manya manyan baki gaba da bayan mala'iku suna tafiya suna tsare da su cikin girmamawa wani suƙul mujirimi na ila jahannama wirda suƙul mujirimi bin su za a yi da gudun tsaya malaiku su ce kuma kaga an zuba da gudu ko ba inda za su sai wuta ko kuma wannan ana tafiya cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha har lokacin da suka zo bakin kowa aljanna Allah ya ce kuma sai a bude musu kohin aljanna a ci ku shiga wa qala lahu khazanatu assalamu alaikum masu tsaron aljanna din sai su ce musu maraba sannun ku da zuwa amincin Allah ya kara tabbata a gare ku tsirtum ku masu tsarki ne ku mutanen kwarai ne kun ji daɗin rayuwar duniya saboda kun bauta ma Allah ba da kuluwar khalidin ku shige ta za ku dawwama a ciki to kaga babu kyautar da ta kai wannan in ka samu kanka cikin addinin musulunci to kai ta godiya ga Allah subhanahu wataala ka san ka san Allah ya ba da abin da ka rasa kai hakuri bai kai abin da ka samu ba bai kai kashi ɗaya cikin miliyan ba Allah ya baka miliyan abin da ka rasa miliyan ne ba ɗaya an baka dubu ɗari ko dubu ɗari tara da gomiya tara da tara ɗaya ne baka samu ba duk lokacin da ka nema baka samu ba to ka san cewa Allah ya baka cikin ni'imomi ya baka kashi ɗari tara da tis'in da tara saura kashi ɗaya ka ida cikewa yaya to kaga an baka gode ba sai kai na mahaukaci mahaukaci ya tsinci kuɗi ya kirga ya ga ɗari ba ɗaya ne ya yadda ya ce sai an cika mani ba ya ce dalai ba ya ɗauka sai ta bar su sai an cika ya dawo ya ɗauka to kakka yadda ka ya hauka kakka zama mahaukaci ka gode ba Allah subhanahu wataala wannan baiwa da kyauta da ya maka Allah mun gode ka tsara mu.
Amin.
Saboda haka wannan nema da wannan baiwa mai girma ta Allah subhanahu wataala ya kamata ku tunkare ta ya ku bayan Allah da tashi tsaye da bada kokari a cikin addinin Allah. Ku bada kokari ya zamanto matukar bada kokari kamar yadda shi Allah subhanahu wataala ya ce haqqa jihadi. Da haka Allah ya zabe ku sai ku bada kokari a cikin addinin Allah subhanahu wataala. da Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadihi ku yi kokari a cikin addinin Allah matukar ba da kokari ku kure karfin ku da duk wani azancin ku da tunanin ku yayin da haka ya zamanto wani ya iya tunanin cewa abu ne mai wahala kuma yana daga cikin baban dora ma mutane abin da ba su iya ba ko kuma dora ma mutane abin da yake da wahala muna ganewa ko to sai Allah ta'ala yake ku kwantar da hankalinku wama ja'ala alaikum fid dini min haraj babu kunci mana in kana iyawa kai in kuma abin ya gagare ka baka iyawa to iya abin da kake iyawa riba ga tausayin Allah ka ba da kokari tuntun karhinka zaman to baka da wani aiki sai addini to in kuma abin zai zama wahala gare ka to wahala sai ta koma sauki sai kai abinda kake iya fattakullahu masafat saka Allah ya ce ma ja'ala alaikum fi dini Allah bai sanya gare ku a cikin addini ba min haraj bai sanya muku wahala ko tsanani ba addinin musulunci sauki ne yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ne gare ku da yace ku yi azumin wata daya baya nufin tsananta muku wata goma sha biyu ce wata ɗaya Allah yana son ya tsananta mu da yana son ya tsananta mu sai ce rabin shekara mai ta azumi kawai kaga akwai tsanani amma sai ce cikin wata goma sha biyu wata ɗaya wata sha ɗaya ka ci ka sha da rana amma wata ɗaya nake son kakkaci da rana kakka sha da rana sai rana ta faɗi ba sauki a ciki haka Allah subhanahu wataala da ya kawo maganar aure ya kamata ɗa namiji ya auri ya mace yantatta ba baiwa ba amma in babu dama Allah ta'ala ya ce to ba ka da halin auren mace wadda take ba baiwa ba ba ka da halin auren ta saboda ba ka da wadata sai ka auri baiwa ta Allah ce yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa Allah yana so ya sassabta muku ne kawo muku sauki mutum mai rauni ne haka Allah subhanahu wataala wurin wato alwala da taimama da wankan janaba sai Allah ta'ala ya ce bi aw lamastumun nisaa falam tajidu man wa tayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allahu liyaj'al alaikum min haraj Allah ta'ala ba so yake sanya muku wata wahala da wani kunci ba saboda addinin musulunci sauki ke gare fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wurin ci da iyali ma idan ka samu matsala ka saki matarka sakin da ana yi ko ba Allah ya ce ka ci gaba da ci da ta ka saki matarka tana da juna biyu Allah subhanahu wataala ya ce ka ci gaba da ci da ta har sai ta haihu sai Allah ta'ala ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi duk wannan sauki ne Allah ta'ala ya ce mawadaci ya ciyar daga wadata shi wa man qudira alayhi rizquhu bal yunfiq mimma ataahu Allah wanda kuma arzikin nashi bai kai kawo ba da kyar yake ta ya samu abin da za a ci to shi ma Allah ya ce shi ma ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi kaga Allah ya kawo sauki ba ce abin da mawadaci ya mai iyali ba kai ma sai kai a'a abinda Allah ya sa ka hi karhin shi shine zaka ba iyalinka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora mare komai sai abinda ya bata in Allah ya baka to ya dora maka ma abinda ya baka kuma Allah ya baka kowa Allah ya bashi babu wani wanda Allah ya hana sai Allah ya ce sai ja'alullahu ba'da usrin yusra da sanda Allah zai sanya sauki bayan wahala bayan tsanani da kunci da ake ci to haka da Allah ta'ala ce wa majala alaikum fi dini min haraj Allah ta'ala ya saukake mana addini matukar saukakawa ya kawo mana rangwami matukar rangwami saboda haka Allah ta'ala bai yi umarni ba bai matsa ba mu ya abu sai abin da ya san muna iya ba sai abin da ya san yana da sauki gare mu ko ba haka ba duk abin da Allah ya dora muna iyawa mu je makka muna iyawa tun ba jirgin sama tun ba jirgin ƙasa tun ana tafiya ƙasa tun ana tafiya bisa dabbobi raƙuma da dawaki har aka kai yanzu sauƙi ya samu can sai kai wata da watanni baka isa ba yanzu kuma in mutum ya tashi yanzu nan gaban ka yi baban kwana ya ce ma ya tahi kaga hawan jirgin shi to shi kenan gobawar haka sai ya kira kai ce ai ga mun amma mun yi umara an mun sauka ma har mun yi umara ma mun gama muna nan cikin harami muna dawafi na ibada ko muna zanne muna karatun qur'ani ko ko muna nan masauki muna cin abinci har dai mun yi komai mun huta to kaga dama Allah ya san muna iyawa shi yasa ya dora mu haka zakka Allah ya san muna iyawa shi yasa ya dora mu duka Allah ta'ala sauƙaƙa mana idan abin da ya samu ya san muna iyawa kuma ya san abu ne mai sauƙi ga rayukan shi yasa ya ba mu umarnin aikata wannan abu ya san wannan abun ba zai wahalar da rai ba ba zai zama nauyi ga rai ba babu wata ibada da ba mu iya ta wanda dai Allah ya samu ko to duk muna iyawa gaba ɗaya sai mu gode ma Allah subhanahu wataala sa'annan saukin da Allah ya sa cikin addinin shi kan shi addinin sauki ne ba wahala to idan wani al'amari ya bujiro a cikin ita ibadan mai sauƙi kuma sai a ƙara samun wani rangwamen abinda Allah ya sanya kaɗin kuma dama sauƙin gare kuma sai Allah ya ƙara rangwanta maka watakila wani lokaci ma a yahi maka kama azumi kaga azumi da abu ne mai sauƙi daga ainihin ketowa alfajir zuwa faɗuwar rana abu ne mai sauƙi ba cewa aka yi daga sahur zuwa sahur za ka zanki azumi ba a da rana ta faɗi duhu ya shigo shi kenan an baka damar mi ka ci abinci kuma har zuwa ketowa alfijir kaga an baka wajen awa sha nawa akalla awa goma sha ɗaya ko sha biyu ka ci ka sha kai ta ci kai ta sha ka sha kunu ka sha koko ka sha fura ka ci salad ka ci omelet ka ci fruit ka ci nama ka sha sanyi kai dai ka gani da daddare amma da rana ka kai to idan Allah ta ya jarrabe ka da wani ciwon da ba a warkewa kaga an yahi maka azumi shikenan ba ka yin wannan azumin sai dai ka ciyar shikenan kaga an yahi ma sakamakon mi wani ciwo da ya bujiro maka wata larura ko kuma a yahi maka sashe ko kuma a ce ka bari har ka samu lafiya idan ciwon naka ya zama wanda ake warkewa ne in ka samu lafiya sai ka ranka shi aiki haji mai sauki ne amma Allah ta'ala in ya saba ka da halin kudin jirgi da guziri da sauransu baka samu wani ya biya ma ba kai ba kada to Allah ya fi maka in ka koma wajen Allah baka yaki haji ko umara ba Allah ba zai ci dambi ba domin Allah ya fi maka ya san baka iyawa abu ne na kashin kuɗi kai kuma baka da su ba cewa ai ga hanya nan hanyar da ke akwai a da yanzu babu ita yanzu hanyar an daɗe ta in ka samu dama daga nan ka shiga chadi ka shiga sudan ka je bakin ruwa duka iya duka na iya tafirod ta sata hanya duka isa wannan wurin amma in ka je bakin ruwa nan babu fraud nan ba sata hanya awa dole ka bi ka'ida saboda ruwa ne in ka ce bari ka luma ciki shi sai ka hallaka ruwa ne ba 'yan kaɗan ba ba irin ruwan gulbin marada ba ne wanda in kayan ruwa za ka shiga kawai can ka je wata gaba ka ba yi wa ke kuci jirgin ruwa ma ba tan babba sai ya awa goma sha biyu yana gudu bai isa gaba ba uballantana kai daɗa sannan kuma teku ce babba wadda akwai manya-manyan halittu a ciki kwari da yawa ke akwadar da suna iya haɗe ka hukumar su iya haɗe ka kana iya wannan tafiyar tafiyar da jirgin ruwa babba mai gudu sai ya kwana yana yi kaga kama ɗanka sai sun kai sun yi ciwo ko ba wurin hutawa to Allah ta'ala ya san ba mai iyawa sai Allah ta'ala ya sa abin akan iyawa da iko man istata'a ilai sabila wanda ya samu iko zuwa gare shi sai ya tafi wanda bai zama kuma Allah ya dauke mashi tare da cewa shi aikin shi kan shi sauki ke gare amma sakamakon wani abu ya bijiro to Allah ta'ala ya yahi ya dauke maka wannan aya da Allah ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj a cikin ta malamai suka ce akwai ka'ida ta shari'a wadda ake ce ma al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wahala tana jawo sauki wahala tana kawo tana kawo sauki almashakka ta jirgin tasir ga misalan inda muka bari rashin lafiya wahala ce to kuma sai ta kawo ma mutum ne rangon ya dauke maka aji ko dai ya dauke ma gaba dai ko ya dauke ma sashi in ka samu lafiya ka kai rangon azumi ko ba haka ba sakamakon mai wahala da kuma abdaruratu tubihul mahzurat larurori suna halatta abubuwan da aka hana larura mace in ka shiga cikin mace ba yadda za ka yi sai kaga abinda Allah ya hana kuma in baka yi amfani da shi ba kana iya hallaka to sai ka yi amfani da shi sakamakon mai larura ita ta halatta maka wannan abin da yake haramun ba mani turra ghayra baghi wala adin wala isma alai duk wanda ya shiga cikin larura cikin mace cikin kunci ba ta'addanci ba ba zalunci ba ba da gangan bane larura ta kai shi Allah ya ce fala isma alayhi babu laifi a kai shi inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai bayan Allah subhanahu wataala ya zo inna ma harrama alaykumul maytata wad dama wala bal khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri Allah bayan da Allah ya zano wadannan sai ce fa malik qurra mushe da aladai da abin da aka faɗi sunan wani Allah a kai shi. Allah ya ce, waɗannan haramun ne, amma an shiga cikin larura to sai a yi amfani da su. In ka zo ka iske wani gari kana cikin tafiya ba ka da kuduri, ba ka da komi kuma garin kowa mushe yake ci, ko ba san sa yanka dabba ba. Za a garin wahala ce a yanka dabba jinin da ya kwara ne, sai sami ta su kwamce kawai ta mutu a hede ta. jinin yana nan ciki sai naman ya daɗi a tunaninsu ko kuma arna ne suna da gumakan da suke bauta ma sun yayyanka dabbobin da suna waɗannan gumaka kai kuma kana jin yunwa ga nama an gyara kuma gaban ka aka faɗi sunan wani Allah kana cewa haramun ne jama'a shirka ne wannan shirka ne ba a ce Allah haramta wannan can da kadi ba ka dama da hagu gaba da baya ka rasa abu kace da Allah nama na ɗaya mun sai ga wata malam ba cewa kai ba da kyau ba ce ba da kyau ko kuma za ta ce ce ba ruwan ku ba yunwa nake shi wanda babu wani sai shi ko kuma ba yunwa kake yi ba kishirwa kake shi kuma ba ruwa garin inda kai daga gyandamomi sai tukare sai tuluna sai ainihin kullaye da nami da giya duk wurin zaman mutane ne maimakin ka ga randuna na ruwa a'a, randunan giya ne kawai da an sha da an buge kowa ya- ya ya zube kasa sai ma sai ka sha ka zube ka farfaro ba shi kenan ba babu wasu ruwa sai su to kaga abdaruratu to bil mahdurat saboda haka hukunce hukuncen shari'a da yawa suna shiga cikin wannan magana da Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj sai Allah ya ce millata abikum ibrahim ku rike addinin babanku annabi ibrahim Allah ta'ala ya ce huwa sallakumul muslimin shi shi ne ya kira ku musulmi shi wa kenan ha wa ya kira mu da sunan musulmi Allah Allah wa sannakumul muslimina shi Allah shi ya kira ku da sunan musulmi wasu malamai suka ce a tunda an faɗi annabi Ibrahim kusa kuma aka ce huwa to annabi Ibrahim ke millata abikum Ibrahim huwa saboda ka'ida ta ilimin larabci abdamiru ya odo ila aqrabil mazkuri lamiri yana komawa ne zuwa ga mafi kusan wanda aka faɗi in ka ce na gane shi wa wanda ka faɗi sunan shi ka ce na gane shi shi ɗin nan to amma dai nan ka'idar ta faɗi yawwa saboda Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahima huwa ko huwa din nan can mala ce huwa shi tabaku ka gani ina Allah dai ne saboda annabi ibrahim ba shi kira musulmi ba gabanin shi ayi musulunci annabi nuhu gabanin annabi ibrahim ce wa umirtu an akuna minal muslimin an umarce ne zaman to daga cikin musulmi kaga kuma ya gabaci wa ya gabaci annabi ibrahim da shekaru masu yawa domin bayan annabi nuhu an yi annabi hudu an yi annabi salih an yi annaba da ya sanna annabi ibrahim kuma dimi suka yi dukkan su musulmi ne addinin Allah subhanahu wataala duk wanda annaba suka yi sunan ya musulunci wa ulul nubuwwati wal huda ma minhum ahadun yahudiyyun wala nasrani بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في الإسرار والإعلان ما بوتا منزنتي da annabci dukkan su musulmi ne dukkan su mu'minai ne ba su yi wani addini ba cikin su babu ba yahudi babu ba nasari dukkan su Allah ta'ala yana cewa musulmi ku zaman to musulmi don haka musulunci suka yi ba su yi wani addini ba sai musulunci da haka Allah ta'ala shine samakumul muslimina min qablu gabani Ma'ana tun gabanin wannan alkur'anin Allah ya kira ku da sunan mi musulmi ku bayan shi a cikin littattafai waɗanda suka gabata wa fi hadha cikin wannan alkur'anin ma Allah ya kira ku da sunan musulmi wannan sunan shine sunan mu tun da can kuma har yanzu ma shine sunan mu ba mu da wani suna wanda ya kai wannan Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun masu kaji mutum na aibanta musulunci cewa musulunci wani iri wani mutum ya ce shi musulmi ne sai a ce wani irin musulmi ne suka ce irin wanda Allah ya ce yi Allah ya ce musulunci bai ce wani iri ba ike nan ba ka bukatar kara ma kanka wani suna ya ishe ka wannan in ka tsaya gare shi ya isa in kuma ka samo wani wanda ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira musulmi da shi to shi kenan sai ka kara duk sifofi ne saboda ai dama cikin musulunci akwai musulmi akwai mumini akwai muttaki akwai musuni akwai mutawakkali akwai murji'i akwai khaifi ko akwai mai fata akwai mai tsoro akwai mai tawakkali akwai mai tsoron Allah akwai mai dogaro da Allah akwai mai kyautatawa akwai mumini duk sunayen musulmi ne Allah ya samu dace amin ليكون الرسول شهيدا عليكم دومون annabi ya zamanto mai bada shaida kanku wa takunu shuhada ala nas domin kuma ku zamanto masu bada shaida akan al'ummomi Allah ya ce wa qimu sala to saboda haka ku tsaya da sallah ku yi sallah jama'a ku tsayar da sallah da shiga shiganta da sharuɗanta da kuma dokokinta wato zakka kuma ku bayar da zakka ta farilla zuwa ga waɗanda Allah ya ce ku ba su ita kar ku sa san zuciya kar ku sa san rai kar ku sa ra'ayi kar ku yi dabara ko azanci abinda Allah ya ce ku bada na zakka ku bayar ku yaka saboda gode ma Allah subhanahu wataala a bisa kyautar da Allah ya baku ta dukiya wa tasibu billah Allah ya ce to kuma ku rike Allah ku rabu da kowa ku nemi tsarin Allah subhanahu wataala ku nemi kariya da Allah subhanahu wataala duk wanda ya samu kariya da Allah to ya huta ku dogara da Allah cikin dukkan al'amuran ku gaba daya kada ku dogara akan dubara ku ko kuma karfin ku ku dogara da karfin Allah subhanahu wataala da ikon Allah huwa maulakum Allah ta'ala shine majibincin ku ma'ana Allah ta'ala shine wanda yake jibanta al'amarin ku shine wanda yake kulawa da lamarin ku shi ne wanda yake tafiyar da ku tafiyarwa da take mai kyau shi ne wanda yake caccanza ku a bisa mafi kyawun canzawa to abin da kaga Allah ya kawo maka ya sanya ka cikin shi to abu ne mai kyau ka sa hannu bi ka karba ka rungumi kaddara Allah subhanahu wataala wa ni'mal maula to ma dalla da Allah wanda yake majibinci da yace huwa maulakum to ma dalla da Allah wanda yake majibincin ku wa neman nasir kuma ma dalla da Allah mai taimako mana da wanda ya kama Allah to ma dalla da wanda ya kama wa neman nasir kuma ma dalla da wanda ya nemi taimakon Allah zai samu taimakon Allah Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya kama mana Allah ya rungume mu runguma ta musamman keɓantacciya ba irin ta kowa ba Allah ta'ala ya mana ita Allah ya kawo mana ɗauke shi ya kawo mana gudunmuwa wannan shi ne ƙarshen wannan sura mai girma suratul hajj abinda muka karanta a cikinta Allah shi ba mu lada kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki da abinda muka karanta suran da muka yi kuma Allah shi ya bi mana Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu albarka wannan sura Allah ta'ala alam
Amin.
kira sallah
ya ne ake daga hannuwa
wayar ce idan za a kabbara ya ake daga hannuwa ana ɗaukakawa wurin kunnuwa ko kuma wurin kafaru to dai mutum ya haka ko ya haka ko daidai da dabra da kafadinka ko kuma kunnuwanka na'am ya ce malam bayan salloli na farilla ya halatta mutum ya daga hannuwansa domin roƙon Allah
Yana tambaya wai bayan sallolin farilla ya halitta mutum ya daga hannuwan shi domin addu'a ya halitta ya halitta bayan ka ƙari sallar farilla daga cikin sallolin farillai ka daga hannuwan ka ka roki Allah biyan bukatunka bayan duk ka ƙare azkarin da za ka yi ya halitta ka yi ko bayan sallar nafila duka ya halitta na'am ya ce malam idan- idan mutum ya auri baiwa to iya- iyan da za- Allah ya ba su su ma bayu ne ga me wanda na bai wata ki ko kuma
wani yana tambaya idan mutum ya auri baiwa to ɗin da ta haihuwa su ma bayi ne ina bayin su ko a ce ina baiwa take yanzu to kaddara ka aure ta ka haihu- ka hidiya da ita ɗiyanta ba bayi ba ne ya'ya ne Hmm. amma sai ka mutu da zaran ka mutu to ɗiyan sun zama ɗiya ita ma ta zama ɗiya ba za ta taba zama ɗiya ba sai ka mutu su ma haka nan ranar da ka mutu shi ke na'am
sun ga ban gane ba ban gane ba ba gane me sai sun mutu
in ya mutu da zaran ya mutu da zaran ka mutu to ɗiyan sun zama ɗiya ma'ana ba bayi ba ne amma in dai kana da rai bayi ne saboda uwarsu bai wace uwarsu ake ce ma ummul walad yawwa tana zama ɗiya radda mai gidanta ya rasu ka gane yanzu radda mai gidanta ya rasu to ta zama ɗiyaɗiyanta masu yin amma matuƙa dai kana da rai to da ita da su dubayi ne na'am
ce sai addu'a ya ce wanda ya ce mai ɗakinsa tana likita ya roƙi addu'a Allah sarki ta lahiya da wani ba Allah yana bara addu'a game da mai ɗakin shi tana asibiti za ta haihu Allah ya ba Allah ya sauke da lafiya da sauran duk bayan Allah da suke cikin irin wannan yanayi Allah subhanahu wataala ya sauke ba ba matan su lafiya Allah ya sa su haihu lafiya Allah ya dauke musu wahala Allah ya raba su da fashi da ake yi ma mata Allah subhanahu wataala ya kawo musu saukin abu da waɗanda suke jiyan wani ciwo daban ba su lafiya Allah ya ba su lafiya da matsaloli da ke faruwa a cikin gidaje su ma Allah ta'ala ya maganin su matsalolin da ke faruwa a cikin kasuwanni Allah ya maganin su a cikin wuraren neman abinci duka Allah ya kawo mana saukin su Allah ya kawo mana karshen su gaba da Allah ya kara mana imani Allah ya sa mu kare da duniya lafiya akwai bayan Allah da suke baran addu'a kan bukatun su Allah ta'ala ka san su Allah ka biya musu bukatun su akwai wani abokin mu a mutunan Najeriya ne dan jihar Zamfara ne malami ne daga cikin malamai masu da'awa masu wa'azi to yana barin addu'a ya aiko sako yace yana barin addu'a kama mashi yana so ya takara gwamnan jihar Zamfara to Allah ya bar shi ya adalci Allah ya sa ya samu kuma ya adalci ya yi mulki na gaskiya mulkin da babu zalunci a ciki Allah subhanahu wataala ya cika mai gure Allah subhanahu wataala mu ma ya cika mana gurace guracen mu abinda muke nema wurin Allah Allah ka ba mu ya Allah Allah subhanahu wataala abinda muke tsoro ya same mu Allah muna roƙon ka kare mu daga rishiya ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ka kawo mana ƙarshen duk wani ta'addanci da wani abin da ba daidai ba da yake faruwa cikin kasashen mu Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wani Allah ka ba mu aiki da kasuwanci mai albarka Allah ka hada mu da albarka a rayuwar mu ka raba ka hada mu da alkhairi a cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ‘yan matansu, Allah ka shirya mana zuriyarmu ya Allah, kananan su da bayyansu ya Allah, Allah ka gama su da alkhairi ka raba su da shari ya Allah. Madattun ma Allah ka ji kansu da gafara, Allah ka yi masu rahama, Allah ka sa su huta, Allah ka ƙara mana haɗin kai, ƙara mana san junanmu ya Allah, taimaka mu junanmu da tausaya mu junanmu ya Allah, Allah ka raba mu da ƙeta da bakin ciki tsakaninmu ya Allah. da abin da zai raba mu tsakanin mu addinin mu ya Allah ka raba mu da wannan abu da abin da zai hada mu kuma Allah ka hada mu da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين